بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين yawa sai kuma abin da ya shahi ilimin ilal wannan shi abin da ya shahi almadkhal ila ilmu ilalil hadis shi aljanibun nazari ne wadda ilimin ilal kashi biyu ne akwai aljanibun nazari akwai aljanibun tadabiki to shi ma wancan kusan haka ne dai shi wancan yana kawo amsila wannan ma yana kawo amma wancan ya hi shi yawan kawo to idan kasance mutum ya fahimci a cikin ilimin ilal aljanibin nazari janibin talibikin bai da matsala fahimta dukkan su wannan kanana ne kana ganin su littattafai na ilimin ilal amma idan mutum tsaya ya fahimce su ya karance su ya fahimci menene ilimin ilal mu sani cewa dai ilimin ilal a cikin ilimin hadisi shine karshe shine kololuwa ta karshe a cikin ilimin hadisi babu sama da shi shi yasa a cikin da dama da su shiga karanta shi masu fahimta shi kaɗan ne ba kowa bane zai fahimce shi kusan ma a ce kowa ya fahimci daidai dan gwargwadon abin da Allah ya sa ya fahimtar da shi amma fahimtar shi ɗari bisa ɗari kamar yadda su magabatan suke ni wancan magabatan mu yana da wahala kowa zai fahimci daidai abin da Allah ya fahimtar da shi kuma ya yi amfani da shi don ka ɗauka kana karanta ka iya gwargwadon fahimtar janibin nazari kin wannan iya fahimtar in kana karanta ilil da hadis in na su dara kudini na su abu hatim tunda su ɗabbakawa ne a aikace ne a kawo hadisi a ce wannan hadisin ga illa shi ga illa shi ga sababi ga sababi ga dalili kuma a hudda ta mai huta ce in kuma ba mai huta ba ce a bar shi da abin shi a hasa aiki da shi to wannan iya gwargwadon wa'annan iya gwargwadon fahimtar da wancan mutum zai wancan su littattafan nan gurin ta'ariful illa ne yayi yake cewa yu'arrifu ulama'ul hadis illa bi annaha asbabun gamida khafiyya qadiha fi sihatil hadis ma anna zahiru salama minha yace malaman hadisi suna ta'arifin illa shine cewa asbabun gamida sababba ne wanda suke masu gumudi khafiyya boyayyu qadiha fi sihatil hadis masu suka a cikin ingancin hadisi ma anna zahiru salama minha kuma duk da cewa zahirin hadisin lahiya lauki bai da matsala hadisin a zahiri lahiya lauki bai da matsala amma kuma daga ƙasa a ɓoye yana da wata illa wanda sai jahabi za su ke gane ta yu'arrifu al-hadith al-ma'lul ana bada ta'arifin hadisi mai illa bi annahu allazi dul'a minhu ala illa shine hadisin da aka tsinkayo wata illa ta qadahu fi sihhati wanda take suka a cikin ingancin shi ma anna zahiru salama min duk da cewa zahirin shi shine inganci a zahirin shi bai da matsala amma malamai wanda suke masu shiga da su gane ne ya mutum da shi malamai suna ba da misalin shi da wannan dan canji ne dan canji da yan kasuwa ba kowane dan kasuwa ba ne don kuɗi ka ɗauka ka ba shi zai daga dafa haka zai gane cewa wannan kuɗin ganye ne ko kuɗin kaza ne amma dan canji ne ko wani haka ya ji ta ya hudu ta ce wannan ba ta kirki ba ce to wannan haka ne duk da a zahirinta a ganin ido mutane jama'a su ga lahiyar talau su har abada ma su yi ta mu'amala su da ita da wannan kuɗin ba tare da sun san cewa yana da illa amma shi da yake aikin shi ne takasusun shi ne ya gano kuma ba zai aiki da shi ba to su ma haka nan ne ilimin ilalul hadis gashi nan sharuɗa guda biyar da hadisi yake cika ya zama sahihi ko hasan ya cika su to amma kuma manyan malamai nukat ga sanan sun gano cewa wannan hadisin akwai illa a ƙalƙashin shi misali hadisin da ya zama na marfu'i ne mawqufi ne wani sai ya yi kuskure cikin malamai ya rafa shi ya ce marfu'i ne kaga wannan ai da wuya zaka gano cewa kai tsaye ga wata illa da ta raunana shi sai manya wanda suka san abin za su san cewa wannan hadisin haga matsayin shi وعرفه الحافظ حافظ العراقي يا ار تعريف شمارة عن لوكتي بهنا هو هذا التعريف ده إلهم وانا تعريف ونقل البكائي الإمام البكائي أتكين النكت الوفية بشرح الألفية يا كاو تعريف شد بيك شاول معلل خبر ظاهره السلامة وانا حتى ده وانا كلمة معلمي سنجارة أكانتا ba za a ce malaman luga ba za a ce ba alhadisul mu'allal idan ya ce alhadisul mu'all da lamun da alhadisul mu'all an yi ta niƙashi tsakanin malaman hadisi amma a ƙarshe dai abin da yake mafi inganci malaman luga da malaman hadisi suka tsaida shi ne akan cewa ce al-mu'all ya ce wal mu'allal khabarun zahiruhu salama hadisi mai illa hadisi ne da zahirin shi lahiyar shilau iddula a fihi ba da taftishi ala qadi sai aka tsinkayo bayan bincike aka tsinkayo wani abu mai suka ya ce wa haza ta'rif ikhtara al hafiz sakhawi wannan ta'rifin shine da al-imam sakhawi ya zabe shi wala min sabahu ila ahad bai nasaba shi zuwa ga kowa wa huwa allazi rajahu dr hammam sa'id shine dr hammam sa'id ya abun gakin shi ya rajaha shine mai littafin sharhil ilal na ibn rajab al-hanbali ce li annahu ta'rifun jami'un mani idan ta'rifi ne jami'i mani sharadin ta'rifi ya cika wannan abubuwan guda biyu jami'i ne ya tattaro dukkan siffofin da wannan abun ake neman ta'rifin shi mani kuma ya hana wata siffa wadda ba tashi ba ta zo ta shiga ciki yace walikai ya tahaqqaqul illa ala kila ta'rifain la budda min shardain yace don a samu tabbacin cewa hadisi yana da illa babu makawa sai an cika sharaɗi biyu sharaɗi na harko algumudu wal khafa ya kasance a ɓoye take ba a zahiri ba wanda kowa na iya ganewa in ba an gaya mu ba masalan sai mu shekara har abada ma muna karantawa muna ta aiki da shi ba mu san ba me illa shi ba mu san me matsalar shi ba wanda wannan yake nuna mana cewa ilimin ilal ilimi ne mai muhimmanci da karanta littattafan da suka yi taɗabiƙin shi kamar su wannan al'imamu dara ƙudini mun ga ai misalin da muka kawo inna malamalu bin niyat hadisi ne hadisi ne abu hatimin razi yake ce ma ɗan shi hadisin ƙarya ne bai da asali bai da tushe amma yana nihin a wannan hanyar da aka kawo wanda inda ba sun haɗa ba zan mu ɗauka kawai mu ta aiki da shi mu ce kawai lahiya launi da wannan hanyar ma na biyu alƙadahu fi sihatil hadis ya zamana yana suka a cikin ingancin hadisi shi yasa za a ce fihi illa qadiha in za a bar aiki da shi sai an ce akwai illa wadda take mai suka dan an samu illa amma ba qadiha bace ba mata da matsala babu wani abu kawai bayanin ta za a yi kuma hadisi yana nan a yi ci gaba da amfani da shi in ce ammal gumudu wal khafa wasu suna ta'arifin shi da cewa ilimin ilal shine kawai ma'arifatu awhamu siqa kawai sanin kurakuran sikatu manya-manyan magabata kaga yanzu an ce kamar su al-imamu malik su ya haibu ma'il su shubatu bin al su ne jagorori masu naka da rijalul hadis to kuma su kin karan kansu wani su yayi kuskure wa ya isa ya gano shi yana da wahalar fahimtarwa to shine ilimin ilal yake bincike shi yasa yake da wahala gano kurakuran wanda suke duwatsu ne a ilimin hadisi dama su ba zancen cewa su da su suke abin nan su ake tambaya game da rijalul hadis kuma su suka yi kuskure kenan alaikum sana gano kuskuren su yana da wahala
Malam yanzu idi ya kira ne ya ce ya kira ku bisa mai ku ba. Ya ce ko abin da kuka tura sai ko ya ce sun yi tsada.
Aha, to taɓo shi ce ya cika kawai ya taɓo sai mai. ya ce amar gumudu wal khafa amma gumudi da boyuwa fa inna man yanzuru fi da'ani ahlil ilmi bil hadis wanda ke duba cikin suka du'un soke soke na malaman hadisi da hadisi fil ahadis allati yudha'ifunaha cikin hadisan da suke raunanawa yajidu annahum yu'illuna al hadis bi ahadi sababaini zai samu cewa suna illanta hadisi na ɗaya daga cikin sababi biyar kawai sababi biyu ne kawai wanda baya da uku na farko in ma sakadin fil isnad aw da'anun fil rawi a samu sakadi a cikin sanad an samu saraya ko ya zama na saraya ta mutum daya ala tawali a kira shi da mu'udal guda daya a kira shi da muqaddi guda kaza haka nan dai yadda malamai suka kakkasa su aw da'anun fil rawi ko kuma suka akan marawaici a samu marawaicin an soke shi da abubuwa wanda yana bi guda biyar ne ko fasikanci ko abin nan ko bid'a ko kuskure da sauransu da wanda al-imam ibn abi hatim a muqaddimar al-jarh wa ta'dil ya wannan insu ilal kai ya ambace su yace wa rubbama kana saqadu aw da'anu fi rawi wadihan jaliyan yudrikuhu kullu ahad so da yawa ma zaka ganin cewa saraya a cikin marawaici faduwan marawaicin cikin ko kuma suka a cikin marawaici zahira ce wadda take kyarara kamar misali a ce eh, an ce sa'id bin al-musayyib kana koda kana karanta a ce sa'id bin al-musayyib ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza kenan daga nan zaka cewa akwai sakat a cikin shi dan shi ba sahabi bane kuma bai ce ba sahabi wani ya bashi kenan daga nan ka san cewa hadisi mursal ne ko kuma ya kasance suka a cikin marawaici wanda daga gani aka aka ambata ka san cewa kamar su Abdurrahmanul Ifriqi daga ambata ka san cewa an soke shi kuma ga dalilin da sako sai ibn lahi'a in a ƙarshen rayuwar shi aka yi ruwaya daga gare shi dan saboda yana cikin mukhtalidin kenan daga nan abu ne wanda yake zahiri ka kana ganin shi wanda kowa yana iya gane shi a cikin malaman hadisin ake ne wa rubbama kana khafiyan la yudrikuhu illa jihabi so da yawa mafi yawancin ya fi kasancewa wanda boyayye ne babu wanda ke gane shi sai wanda suke jagorori a cikin ilimin wanda babu kamar su kamar su Abu Hatim Razi ya kawo nan misali a wannan a cikin Hamish ya kawo ce misalin shi shine illar da Abu Hatim Razi ya fahimto a ƙarƙashin wani hadisi wanda ɗan shi abdurrahman ya kawo cikin al'ilal hadisi na 1957 ya ce na ji babana yana faɗa cikin hadisin da ishaq ibn rahuya rawaito daga bakiya yake ce haddasani abu wahabul asadi qala haddasana nafi an ibn umar qala la tahmudu islam imri'in hatta ta'rifu uku da tara'ai kakku yaba musuluncin mutum har sai kun gane aqidar shi babana ya ce wannan hadisin yana da illa ba kowa ke fahimtar ta ba wace wanda ya rawaito wannan hadisi shine Ubaidullah ibn Amri daga Ishaq ibn Abi Farwa daga Nafi'u daga Ibn Umar daga Annabi sallallahu alaihi wasallam Ubaidullah ibn Amr alkunya shine Abu Wahab kuma shi ba asade ne kamar Baqiyat ibn al-Walid yayi alkunya shine da Ubaidullah ibn Amri ya nasaba shi zuwa ga Asad dan ka a gano kowa ne ne Baqiya mun san yana da cikin masu tadlisi yayi tadlisin da ba kowa yake gane shi ba wannan to ba kowa ke ganewa ba asali dai shi mutumin da aka nasa bakin zuwa ga kabilar asad haka ne ba asadan ne sunan ma kuma shi ne amma shi ya kauce ga ya ambaci sunan shi da nasa ba shi zuwa ga al'asadi don a fahimci cewa wancan mai inganci ne alhali kuma ba shi ba ne ba yana kama da ilimin ilimin gado kaɗan yake ɗaukar lokaci da yawa wajen da kuma wannan daga ina ne muka yi alama samu takardar kusa ta yi yau gane nan ne ko? kuma a nan wannan sharhi ilalul hadis sharhi ilalul hadis na mustapha al'adawi wanda akwai as'ila ne da tamba da amsa bakin daga farko su'ali na farko har zuwa na wajen da dama wajen talatin ko talatin da wani abu ya shahi ilimin mustalawar hadis wanda shi ba shi bane muke bukata maudu su'ali na talatin yake cewa ma maudu'ul mustakharaj menene maudu'ul littattafan hadisi da ake kira da al-mustakharaj yace jawab huwa an yi amidul musannaf ila kitab shine mawallafi ya nuhaci wani littahi fa yukharrij ahadisahu ya huddo hadisan wannan littahi bi asanidu li nafsihi da sanadai wanda suke na karan kanshi min gairu dariqi sahibul kitab ba ta hanyar ma'abucin littahin ba fa yajtami'u ma'ahu fi shaykhihi ya haɗu da shi a wajen malamin shi aw man fawqahu ko wanda ke sama da shi kamar misali mustakharaj na al-imam al-isma'ili ga sahih bukhari bukhari ya huddu hadisin ya ce haddasana al-humaydi abdullahi ibn zubair akhbarana fulan wa fulan shi kuma in ya tashi isma'ili sai ya rawaito shi daga malamin shi ba humaydi ba kuma sai su game a malamin malamin bukhari kenan su game a malamin humaidi kenan ismaili ya ƙetare al'imamul bukhari wannan humaidi ya rawaito shi daga malamin humaidi wanda daga nan suka haɗu in ma su haɗu da shi daga malamin shi na ɗaya ko malamin shi na biyu ko ma su ƙi game ya can wajen sahabi wanda wannan yake nuna mana si'a ta ilimin yalwa ilimin magabata kuma sun yi mustakharajat da dama ya ce wa sharɗuhu sharaɗin shi Allah ya sula ila shekin ab'ada da sharaɗin shi shine kada ya sadar da shi zuwa ga wani malami wanda ke mafi nisa hatta ya fiki da sanadin yusulihu ilal aqrab har sai ya rasa sanadin da zai kai shi zuwa ga mafi kusa illa li uzurin sai ga uzuri suna kiyaye wannan masu littafin mustakharajat ya kasance matukar sanadin zai iya gama shi zuwa ga malamin humaidi malamin humaidi to bai dace bai tsallake shi ya tafi zuwa can malami na uku ko na hudu ya tsaya a bakin malamin malamin bukhari wanda za su game a nan ya ce sai inda uzuri min uluwin saboda ulus da sanadi ne wancan sulasi ne in ya bi wannan hanyar da bukhari ya bi zai hudu hadisin a matsayin sudasi amma kuma in tashin ya bi ya ƙetare ta ya je malamin shi na hudu zai hudu shi a matsayin ruba'i ko kuma kumasi masalan to wannan dalabul ulu sai ya sa shi ya kauce ma wannan sharaɗin au ziyaratu muhimma ko kuma a samu wani ƙari a cikin hadisin wanda yana da muhimmanci idan ya bi wannan hanyar yadda bukhari ya hudo shi da sanadin da matanin ɗaya zai zo amma in ya bi wacce hanyar wadda ba su haɗu ba sai a malami na nesa matanin yana da wani ƙari mai mahimmanci wanda mai yiwa ya fassara wannan ko ya idlaƙin shi ko ya muƙayyade shi idan an samu wannan to kuma yana iya ƙetarewa ya karya wannan ka'ida ya bi wancan don saboda wannan mahimmancin abu au tasrihin bi hadis ko kuma an bayyana cewa haddasana au tasmiyatu man lam yunsab ko an ambaci wanda ba a nasaba shi ba a ce a cikin hanyar da bukhari ya kawo misali ne bukhari da bai yi wannan ba ya kawo mubham a ciki an rajulin shi kuma al-imam wannan isma'ili in ya ɗauko wannan hanyar zai ambata hanyar an ambata ce duk da ta yi tsawo game da ta bukhari amma an ambata wannan rajul da bukhari ya lihi shi kuma dama me amfanin su don saboda kokarin yi ma littattafan hidima hadisin da bukhari ya huddo a ciki ake ganin akwai gumudi a ciki sai ya bi hanyar shi shi kuma ya huddo shi wanda matanin ya dashen bambomin da zai warware matsalar da ake tunani a jikin wannan ta bukhari da ya huddo ko muna ganin ismaili masu sharhi suna ta amfani da nashi suna warware wasu matsaloli ko kuma a nan gurin shi kawai an fulana aka ce ana ana aka yi amfani a na bukhari a can kuma an yi amfani da haddasana wadda ita ce afdalu su yagil ada su'ali na 31 ce ma huwa mawdu'ul mustadrak me wannan ke mun shi mawdu'in al mustakharaj sai kuma al mustadrak kamar na al imam al hakim na 31 ce huwa an yi amiru musannifi shine mai wallafa shi ya runuhata ila sharɗi sahibi kitabin zuwa ga sharaɗi na wani ma'abucin wani littafi wa yashabu haza shart ya ja wannan sharaɗin as-sahab shine jan abu ala ahadisin akan hadisai wanda laysa fil kitab wanda bisu cikin wannan littafi fa idan tabaqat adraja hafi kitabin idan sun dace sun zo daidai sai sanya su cikin littafin wa haza yusamma mustadrak wannan shi ake cewa mustadrak kama fa'al al-hakim ma al-bukhari wa muslim kama abinda hakim ya aikata da bukhari da muslim kenan abinda mustadrak yake amfani bukhari yana da sharaɗa muslim yana da sharaɗa hakanan abu dauda hakanan turmi kowa yana da sharaɗin shi shine wanda babban malami ibn mandani yana ga ya shuruɗul ayyimmal hamsa wasu kuma wani kuma ya shuruɗul ayyimmal sitta wani kuma ya shuruɗul imam bukhari wani kuma ya shuruɗul imam muslim an batan sharaɗin su da hadisi ya cika zai sanya shi cikin littafin shi to hakim ya karanci wannan sharuɗa na Bukhari ya karanci wannan sharuɗa na Muslim to sai ya hudu wasu hadisai wanda sun cika wannan sharuɗan amma Bukhari bai hudu su ba ko kuma sun cika wannan sharuɗan amma Muslim bai hudu su ba shi yasa mafificin girman daraja su ce ala sharuɗul Bukhari wa Muslim ala sharuɗihima ko kuma ya ce ala sharuɗul Bukhari wa lam yakhruju ala sharuɗul Muslim ya yakhruju zahabi ya bi shi yayi ta wannan kin shi ya yi tamhisin shi ya gyara abubuwan da ya kamata ya gyara ya ce ma malamau kifu min mustadrik al-hakim mi matsayin malamai a wajen mustadrik na al-imam al-hakim ya ce la shakka anna ma fihi sahih babu shakku abin da ke cikin shi sahihi ne walakin fihi aidan ma huwa hasan he dai akwai abin da ke hasan ne wa da'if akwai da'ifi bal wa mawdu' bar hamma na ƙarya akwai har maudu'in hadisi akwai wanda wannan kuma kuskure ne gare shi shi yasa malamai suka ta neman mushi mahuta a kai da suna da yawa da ifai da maudu'ai a cikin mustadrakul hakim amma menene suke bashi huzuri sun ce lokacin da ya rubuta shi rubutu ne na musawwada kafin ya koma ya koma ya tace shi ya gyara shi don don mai rubuci a rubutu na harko a rubutu na harko aka ce za a hudda littafin ko ba su kake kana gama shi ba tsaya kai tantance ba ka gyara ka karanta ka kawai a hudda shi to an ga kurakure na hutar hankali to shi da aka tsaya haka nan ma ya ci a yaba mishi don da musawwada ce ya yi bai kai ga tacewa ba da abin da Allah ya karɓi rayuwar shi shi yasa wasu malamai suka ce ya fara tacewa a juzu'i na farko ɗaya bisa hudu na littafin ya tace shi yasa daga ɗaya bisa hudu na farko zaka ga babu masu rauni da yawa gyararru ne wanda gaban ita ce ake samun matsala wadda bai tantance ta ba wace wayan bagi ta yau kuzu a tam li kullu ma tafara da bil hakim ya kamata ya ce kuwa cikakkar kuwa ga duk hadisin da hakim ya yi kaɗaita da rawaito shi wala ya gwarnaka kaulul hakim kada ka rudu da fadar hakim cewa hadisun sahihul isnad yana ta ambatar wannan kakka rudu da wannan wa muwafaqatu zahabi lahu hakanan muwafaqa dacewa ta zahabi ma da yake ya ce a ce sahihun hakim ya ce sahihin ala sharɗul bukhari wa muslim wafaqahu zahabi to wannan kakka rudu da shi da shi da zahabin duka mutasahilun ne dukkan su fal hakim mutasahilun jiddan fil qada'i bi siha hakim mai sassauci ne sosai sassauci ba ma na wasa ba cikin hukunci da wannan siha majahuli ma kawai inganta shi ke yi walam yunaqi kitabahu bai tace littafin shi ba kun ji abin da na faɗa ku bai riga ya tace yayi tanqihin shi ba bayan ya wallafa shi wa zahabi kazalika mutasahilun fi hadha al-bab haka nan zahabi ma mai sassauci ne cikin wannan baban fakan min rajulun ya takallam fihi zahabi yace mafi diyawa nawa nawa ne mutumin da zahabi zai yi magana akan shi cikin almizan wa sahihu hadisu fi ta'liqihi ala al kuma inganta hadisin maru mutunan a cikin mustadrak na al-imam al-hakim yana da mizanul itidal mizanul itidal shi al-imam zahabi to a cikin al-mizan mi na qadar rijal kin nan yana daukan wasu marawita ce masu rauni ne kuma su nafsin sun ya ci karo da su a cikin mustadrikul hakim mai inganta hadisan da suka hudu ke in kaga akwai tanakudi da sassauci a cikin baban wancan shi yasa da shi da zahabi a wannan mustadrikul hakim ba za a yi amfani da abin gakin shi ba yauwa ta cikin mizan ba ko kuma ta cikin sauran littattafai na kadin rijal masu ta hazibu ta hazibu ta hazibul kamal da sauransu dole sai an yi bincike a kansu na da imam al-mizzi ba wanda asalin shi shine al-kamal fi ma afatir rijal na abdul gani al-maqdisi mamdatul ahkam shi yake da al-kamal fi ma shi asalin ya fara asalin littafin to malamai Allah ya sa mishi albarka wannan ya dauka ya gyara wannan ya dauka ya ziyadat wannan ya dauka ya kaza shine asali ya zama tahzibul kamal fi ma'rifatir rijal kuma tahzibut tahzib na wannan ibnu hajar ko kuma taqribut tahzib na ibnu hajar inni ko tazhibut tazhibut tahzib na shi ha wannan zahabi kin ba tahzib ba tazhib da gabatar da zalun ya sha bambam da namizi ya sha bambam da na wannan ibnu hajar da gabatar da zal gami da ha babba nan ya gabatar in